أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب بلسان عربي مبين والصلاة والسلام على سيدنا محمد السارك الوعد الأمين الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناشر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أما بعد أموا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قول ما الله سبحانه وتعالى ليهد آمون يو أشرن دوت رمضان أولا مسلاتي نجوم آمين البركة wanda muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a gwargwadon fahimtar mu bisa tafsirin malamai magabata wanda a jiya mun karanta aya na 247 wanda Allah subhanahu wata'ala ke bayyana mana labarin nan na wasu jama'a daga banu Isra'il wanda suka roki annabinsu annabi Shamun ko ko annabi Shamuel da ya roƙa musu Allah su samu sarki a cikinsu wanda zai jagorance su su yaƙi amalika amalikan da suka kakkashe su suka fitar da su daga gidajensu suka ribata ƴaƴayensu Allah ya faɗa mana to har an nuna musu wane ne wato sarkin da ya kamata ya jagorance su وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا النبي سيتي الله يا باكو طالوت shi ne sarkinku ku ji shi ku bi kawai har suka tambaya dan yaya ɗalutu zai zama shi ne sarki a cikinmu bayan baya daga cikin gidan da suke gadon annabta baya daga cikin gidan lawi kuma baya gidan yahuza yana cikin 'ya'yan bulyamin ne ta yaya shi ne zai zama sarki a cikinmu Allah ya faɗa mana qala inna Allah astafahu alaikum Allah ya zaɓe shi wa zadahu basatan fil ilmi wal jismi kuma Allah ya ƙara masa yalwa cikin jikinsa na haiba da kurjini kuma Allah ya ƙara masa yalwa cikin iliminsa a wallahu yuti mulkahu man yasha Allah yana ba da mulkin sa ma wanda ya ga dama wallahu wasi'un alim a yau za mu tashi a aya na 248 alarma bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن ياتيكم التابوت في سفينة من ربكم من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين
وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن ياتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين الله تعالى يتي kaman sun tambayi annabin nan nasu sun ce yaya za mu gane cewa talut shine sarkin da zai jagorance mu tunda bayan talutu baya daga cikin gidan da suke mulki kuma talutu baya da dukiya kuma talutu baya da kwarjini irin na sarakuna to wani alama ne zai nuna mana ɗalutu shi ne jagoranmu sai Allah Ubangiji ya ce wa ƙala lahum nabiyuhum sai annabinsu ya ce musu annabi sam'un ko hirƙi ko ko shamuwi ya ce musu inna ayata mulkihi alaman da zai bayyana muku cewa shi ne jagora ayyati ya kuma tabutu wato akwati akwati ya zo muku fihi sakinatin min rabbikum a cikinta da akwai nutsuwa dangane da abun da ke damun ku kuma min rabbikum daga ubangijin ku zai zo wannan akwati din wa baqiyatun da sauran wani abun da suke cikin akwatin mimma taraka alu Musa wa alu Haruna daga abin da iyalan Musa ko ko annabi Musa da annabi Haruna suka bari na afarinsu hamiluhul mala'ikatu mala'iku suna ɗauke da wannan akwati inna fi zalika la'ayatan lakum lallai a cikin wannan akwati da zai zo muku akwai abin al'ajabi da aya in kuntum mu'minina in kun zamo masu mika wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala aka ce dama da akwai wani akwati wannan akwati da shi ne suke suke samun nasara a cikin dukkanin hidimomin su bani Isra'il wato a cikin yaƙuƙuwan da ke faruwa tsakanin su da Amalika wato wannan akwati in suna ɗauke da shi to suke suna samun duk wata nasara ma'ana suna neman albarka da wannan akwati din suna tabarruki da wannan akwati idan suka tinkari abokan gaba da wannan akwati sai kawai a rusa abokan gaba sabila da abin da ke cikin wannan akwati to har lokacin da suka kauce ma'ayoyin Allah da dokokin Allah suka saba ma Allah sai amalika suka ci nasara a kansu suka kwace wannan akwatin wanda akwatin shi kaɗansa ana jin numfashi a cikin akwatin ko ko aka ce idan sun ɗauko akwatin idan sun ji an yi ihu ta cikin akwatin kawai sai su tinkari abokan gaba sai su baje abokan gaba ma'ana suna karɓan saƙo ta hanyar wannan akwati ɗin kuma wannan akwati ɗin akwai wani ayoyi na ubangiji cikin wannan akwati ɗin to har ya zama suka saba ma Allah amalika suka yi rinjaye a kansu suka kwace wannan akwati ɗin suka mallake akwatin ya zama su ba su da wannan akwati a gurinsu amma ainihin akwatin gadon gado ne suka gaji wannan akwatin daga iyayensu kuma a cikin akwatin akwai akari na annabi harunu da annabi musa alaihi salam to aka ce amalika suna rike da akwatin har ya zamanto akwatin ya zama musu annoba daga ƙarshe bokayensu suka faɗa musu wannan fa duk annoban da muke fama da shi da musibin da muke fama da shi rike wannan akwati a gurin mu shi ya zama shi ya jawo mana wa'annan annoban dan haka mu mai da wannan akwati kawai a wani kaulin na tarihi aka ce sun je sun jefar da akwatin ne a wani kaulin aka ce sun saka akwatin a ruwa ne a wani kaunin aka ce kuma amalanke ne suka ɗaura akwatin akai suka ɗaure shanu da amalanken wato shanu suka tafi da amalanken sai Allah ya turo mala'iku suka ɗauke wannan akwati din to shine Allah ubangiji yake faɗa muku abin da zai tabbatar muku da wane ne ya cancanci shugabancin kuma wane ne falutu a matsayin Allah da ya baki shine jagoran ku gaba ɗayan ku tsaya idan kun tsaya annabin naku zai yi addu'a Allah zai wato mala'iku da su ɗauko wannan akwati ɗin to in sun ɗauko duk a gaban wanda suka saka akwatin wannan mutumin shine jagoran ku shine wa qala lahum nabiyyuhum sai annabi annabin su yace musu inna ayata mulkihi lallai ayan mulkin sa an ya ce kuma tabutu akwati ya zo muku fihi sakinatun a cikin sa akwai nutsuwa sabila da in suna ɗauke da wannan akwatin ba su da fargaba idan da su samu karaya a yaƙi ma akwatin zai nuna musu yadda da aiki samu nasara wato dai wannan akwati yana ɗauke da alamomin nasara a ciki kuma dalilin da ya sa akwatin yake da ɗauke da wannan sirrin Allah zai faɗa mana a gaba fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma talaka taraka alu musa wa alu harun sabila da abin da ke cikin akwatin wani bakiya ne asari ne aka ce rigan annabi Musa ne da rawaninsa da sandansa da rigan annabi Harun da rawaninsa da sandansa da kuma rigiddigi na allon nan da annabi Musa ya jefar lokacin da ya zo ya samu mutanensa suna bautan ɗan maraƙi da ya ga mutanensa suna bautan ɗan maraƙi ya fita ya jefar da allunan attaura ɗin ya kama kan ɗan uwansa Harunu yana ja da gemunsa. Annabi Harunu yana ce kada ka sa magauta su yi mana dariya. Ni ban hana su wannan abu ba dan kada ka ce na raba kan banu Isra'ila. Har ya sake shi daga baya cikin sai sauka shi ne Allah ya faɗa mana walan ma sakata an musal gadabu a kazan alwaha sai ya ɗauko waɗannan allo allon bi ya faffashe diddigin allon sai aka ce a cikin akwatin da akwai rigiddigi na allunan attaura din shine sakinatun min rabbikum inda Allah ya faɗa shine sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhu almalaika a wannan akwati da akwai saura na abinda annabi Musa da annabi Haruna suka bari na asalinsu wanda mala'iku suke ɗauke da shi dangane da wannan malamai suka ce idan dai har rigan annabi Musa da rawanin annabi Musa da sandan annabi Musa ya zamo asarin da za a nemi albarka da shi a nemi nasara da shi a gurin yaƙi kuma Allah ya bada nasarar to sayyiduna rasulullah babu wani abin da ba da a nemi albarka da wannan abin ba ta dalilin haka yasa sahabbai suke wanke rigan annabi fita idan ba su da lafiya kaga wannan neman albarkan menene neman albarka ne na tufafin da manzon Allah ya saka ko ko Khalid ibn Walid da ya saka gashin annabi cikin hulansa kaga wannan menene neman albarka ne na gashin manzon Allah ya tabbata nana Asma'u bintu Abi Bakr mahaifiyan Abdullahi matan Zubair ibn Awwam ƴar uwan sayyidatuna Aisha a gurinta da akwai dubban manzon Allah wanda duk mara lafiya idan rashin lafiya ya tayan masa sai a ɗauko rigar na manzan Allah a mutsuka a ruwa a mutsuka sai a tsane sai a ba wa mara lafiyar ya sha in ya sha sai ya warke aka ce don haka waɗanda suke ce ba a neman albarkar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun zama makaryata sun zama azzalumai domin gashi a Qur'ani Allah ya ce banu Isra'ila suna neman nasara gurin yaki da akwatin nan wanda a cikin akwatin akwai asarin annabi Musa da asarin annabi Haruna. Dan haka aka ce abin da ya shafi tawassuli da manzon Allah ka ce Allah ya maka dan annabi Allah Ubangiji ya faɗa mana a abin da muka karanta a baya walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qabl yastafihuna 'ala allazina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin banu isra'ila sun zamanto idan za su tafi gurin yaki sai ta ambaci sunan manzon Allah tunda dama dukkan su annabawan su sun ba su labari da bisharar zuwan manzon Allah ma madat fatratun min rusuli illa bashara qaumaha bikal anbiya'u annabawa sukan ba da labari ma jama'an su cewa annabi Muhammadu na zuwa to banu isra'ila suna da labarin zuwan manzon Allah sai suna roƙon Allah Allah don annabin nan haka imamul qurtubi ya fitar karkashin ayat imamu sabari ma ya biyo da wannan karkashin aya kuma a ruwayatu da yawa an tabbatar da wannan hadisi to kaga anan maganan hana neman albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai dai idan mutum ce jahili ne shi ko kuma yana gaba da darajojin manzon Allah tun da gashi nan Allah ya faɗa mana ana wato mutanen annabi banu Isra'ila suna neman ga yadda suke yi Allah kuma ya ba su nasara وبكية مما ترك آل موسى وآل هارون da shashi na wani abun da iyalan annabi Musa da iyalan Harun suke suka yake na asarin su tahmiluhul mala'ika mala'iku da su dauko shi su zo su aji a gaban wanda shi ne sarkin ku to sun je rum kamar haka mala'ikun ko sun suka dauko akwatin daga wannan amalanke da su amalika suka daura akwatin da niyan akwatin ya bar gurin su dan sun ga annoba da yawa yana samun su mala'iku suka dauko suka ajiye a gaban fado kaga magana ya kare dama a san wannan akwatin suke jayayya kuma dama rashin wannan akwatin shi ya jawo musu rashin samun karayan yaki a malika suka yi ta kashe su to ga akwatin ya dawo akwatin kuma yana gurin fado inna fi zalika la'ayatan lakum in kuntum mu'minin lallai a cikin wannan akwati da akwai babban manya-manyan ayoyi gare ku idan dai za ku zamanto masu miƙa wuya kuma masu imani da Allah subhanahu wa ta'ala na'am
فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنعر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم
قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين
فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يدعمه فإنه مني إلا من اقترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين Allah ta'ala ya ce falamma fasala talutu bil junubi lokacin da talutu ya fito da rundunar tunda yanzu an samu alqaulul fasl wato zance wanda ya rada dukkanin jayayyan an ce ayan mulki shine zai zo wato akwati zai zo kuma zai sauka a gaban talutu to tunda akwati ya sauka a gaban talutu sun riga sun miƙa wuya talutu ya zama sarki kenan babu sauran wani kokonto saura kawai a shirya a fita maganan yaki har an shirya an faɗa wato sojoji sun zo sama da dubu tamanin wanda an ce dubbanin isra'ila sai da suka fito waɗanda ba su fito ba kawai marasa lafiya ne da kuma yara ƙananu da makamantansu to shi ne falamma fasala talutu bil junubi lokacin da talutuwa ya fito da runduna sai suka ce to yanayin nan fa akwai zafin rana ka roƙa mana Allah ya ba mu ruwa mai sanyi kabila da kun san banu Isra'ila da yawan tambaya mafi yawa tambayoyin da suke yi masu yake shi yake jefa su cikin fitintunu ba mu karanta a baya ba wa iz qultum ya musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahratan wa iz qultum ya musa lan nasbira ala ta'amin wahidin da makamantan su wanda tambayan nasu shi yake jefa su a wani wajen Allah yake wa duribat alaihimuz zillat wal maskana a wani wajen Allah ya ce kunu kiradatan khasi'i a wani wajen Allah ya ce faba'u bi ghadabin ala ghadabi wanda dukka abin da ke jawo musu wannan shine yawan tambaya sai yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana yawan tambaya yace ku sani abin da ya halakar da wanda suka gabace ku shine yawan complain din su yawan kai koken su da annabawansu da tambayoyin da suke yi ma annabawansu aka ce wata rana sai na rasulullahi ya fito sai wani sahabin sai zo yace ya rasulullahi waye ne babana annabi yace babanka shine wani babanka huzafa amma sai bayan annabi ya bada amsa sai aka ga abin ya bar burbudin fushi fiskan manzon Allah wato annabi yayi fushi da wannan tambaya annabi yace shin bara ku gaskata ni ba sabila da lokacin kawai sun mai da tambaya kawai ko oho mutum ko da abin sa ya ajiya a gida bai gani ba maimakon yayi tafiya a gida sai ya garzaye gurin manzon Allah sai ina kaza na ya rasulullah to tambayan kuma annabi ba ya sanya wannan tambaya annabi yace ba za ku gaskata ni ba annabi yace ba ni nake zuwa muku da labarin sama ba annabi yace wallahi babu abin da zai sauka na alkhairi a duniyan nan ko na sharri wanda zai same ku face sai na san wannan abin kafin ya zo annabi ya ce ku tambaye ni ku tambaye ni duk abin da kuka ga dama sai gina umaru ya ce wannan rana ya zamo mana rana mafi tsanani sabila da dukkanmu mun faɗi ne a gaban manzon Allah Sidina Umar shi ya saka gwiwoyinsa gaban Sidina Rasulullahi. Annabi yana ce musu ku tambaye ni ku tambaye ni yana ce musu yanzu ma wuta aka buɗe ta na ganta tana ci duk abin da kuke so ku tambaye ni na ilimin duniya da lahira sidna umaru ya faɗi akan gwiwoyinsa yana ce radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi sayyidina muhammadin rasulillahi nabiyya yace ya rasulullahi min yadda da Allah shi ɗaya ne ubangijinmu min yadda da addinin musulunci shine addini kuma min yadda da kai annabi ne ya rasulullah aka ce wannan kalmomi yake maimaitawa har fushin manzon Allah ya sauka to babu kyau yawan tambaya har Allah ya saukar da ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an asya'a in tubda lakum tasu'ukum har kuna yawan tambayan akan abubuwa wani abun in kuka yi tambaya in aka bayyana muku abun sai ku zo ku shiga damuwa dangane da abin dai shi ya halakar da wanda suka gabanin ku to nan su ma sai suka yi tambaya to ka roƙa mana Allah ruwan da zamu sha sabila da yau din da zafi kuma gashi zamu fita yaki sai ya ba su amsa falamma fasala talutu bil juludi lokacin da talutu ya fita da rinjina nan fasala yana nuna rinjinan ma har an tsara su an tsara jaishi din da askarawan masu cibau da masu masu duka an tsara su qala sai yake muku to inna allaha mubtalikum bina Allah zai jarrabe ku bi nahrin da wani ruwa na korama faman shariba min wudu wanda ya sha wannan ruwan falaita minni baya tare da ni wa man lam yaf'amuhu wanda bai ɗanɗani ruwan ba ya haƙura to fa innahu minni shine yake tare da ni illa man igtarafa gharfatan a qira'an warsu a qira'an harsu illa man igtarafa ghurfatan sai dai wanda ya ya kamfaci kamfaki ɗaya ya sha to babu laifi an yi istisna'i kenan amma Allah ce mana fashalbu minhu da suka je sai suka ji ruwan da sanyi kuma suna jin kishi sabila da Allah ubangiji mafi yawa yakan jarrabu bawa ne akan abin da bawan ya fito duk abin da ka fi sa a duniya to sai an jarrabe ka akan wannan ayi dan a nuna maka Allah shi kadai ne abin so inna ma ajaka anhu kai la taskuna ilayhim ko kuma inna ma ajral aza ala aydihim kai la taskuna ilayhim inji ibn afa abin da yasa in ka je dukkanin wajen wani abin da ba Allah ba wanda kake masa soyayya sai ka ga abin yana kona ka Allah yana maka haka ne dan ka gane wannan ba shine abin so ba Allah shine abin so duk abin da mutum ya fito to da shi ake jarraba shi idan ya ka fito to akan ya'yan da a jarraba ka kai kuma idan mata ka fito to akan matan da a jarraba ka ta kona ka idan dukiya ka fito to akan dukiyar da ai ta jarraba ka kai ta wahala su ki taruwa ko ku su taru su hana maka nutsuwa ko kuma sai sun taru ka gama tarawa kawai ka mutu gaba ɗaya ka basu dan ana nuna maka cewa duk wani abin da ba Allah ba kada ka yarda ka karkata zuwa ga wannan abin domin wannan abin zai iya yankuwa ga barin ka wani lokaci ko da ko mace ko dukiya ko ma ne za ka iya barin wannan abin don ka koma zuwa ga wani abin da ba za ka ƙare ba cikin wannan abu. Kala sai yace inna Allah mubtalikum bina Allah zai jarrabe ku da wani ruwa na korama faman shariga minhu duk wanda ya sha wannan ruwan falaita minni ba ya tare da ni wa man lam yata'amuhu duk wanda bai ɗanɗani ruwan ba fa innahu minni shi yana tare da ni illa man ittarafa gharfatan sai wanda ya kamfaci kamfaci daya gharfatan anan yana nuni ne zuwa ga adadi dan sau da yawa masdari yakan zo domin ya nuna adadin faruwan abu to illa man ittarafa gharfatan sai wanda ya kamfaci kamfaci daya da hannunsa amma fa sharibu minhu sai suka sha wannan ruwan illa qalilan minhum sai ɗan kaɗan ne ba su sha wannan ruwan ba haka ce su dubu tamanin suka fito amma wajen dubu saba'in da wani abu sun sha wannan ruwan wajen dubu saba'in da shida duk sun sha wannan ruwan saura mutane dubu hudu ne kawai ba su sha ba to dama Allah ya yi haka ne ya jarrabe su da ruwan ne liyumayyizan khabitha min at-tayyib domin a tace a yi rairaya a cire wanda sun saka yakin a gabansu da kuma wanda dama suna son su su fake da wani abu su ki zuwa dan sau da yawa Allah yakan kawo jijjiga da jarrabawa cikin al'amari domin ya fahimci wane ne imaninsa na kwarai amma asibtum an tadkhulul jannata walamma yatikum mathalul ladina khalaw min qablikum مستهم البعثاء والضراء والزلزل وزلزلوا حتى يقول الرسول هو حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب الله سيجد don ya ga wane ne imaninsu na kwarai wane ne suke sako-sako daga nan sai a yi rariya a tankaɗe waɗancan su yi gefe waɗannan su yi gefe sabila da kar gurɓatattu su shigo cikin nagari su fake a cikin su to lokacin da mutane dubu saba'in da shida suka sha ruwan saura mutane dubu hudu mutane dubu hudun su kuma sai a cikin mutane dubu hudun wanda ba su ɗanɗana ruwan ba mutane ɗari uku ne da goma sha uku amma sauran duk sun kamfaci kamfaci ɗaya nan da aka ce so samu ma kada su kamfaci kamfaci ɗaya dukkan su sun kamfata to shine falamma jawazahu lokacin da ya ƙetare kogon ya ƙetare wannan ƙorama kuwa shi annabin shi falutu din kenan wallazina amanu ma'ahu da wanda suka yi imani tare da shi da suka ga rindinan jaluta rindinan amalika sai suka ce la taqata lana al-yawma bi jalut wa junudihi sai yau kan wane mu ai ba za mu iya da wannan rindina ba to wato kun ga shan ruwan mataki uku ne kenan akwai wanda suka sha suka koshi su tun daga baya an watsar da su akwai wanda suka kamfaci kamfaci daya su kuma an ƙetare kogin da su an ƙetare ƙoraman da su to su wanda aka ƙetare ƙoraman da su ne suke ce la taqata lana al-yawma bi jalut wa junud yau ba mu isa ba ba za mu iya da jaluta ba kuma ba za mu iya da rundunan jaluta ba sun karaya kenan قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله أما مؤمنين shine haka ce guda ɗari uku da goma sha uku daidai adadin baradan da suka fito yaƙin badar qalan ladina yazunnuna annahum mulaqullah waɗanda suke suka tabbatar da cewa za su haɗu da Allah dan yazunnuna anan ba ana nufin zannu ne na tsammani ba ana nufin zannu ne na sun tabbatar da da su haɗu da Allah suka ce kan min fi'atin qalilatin galabat fi'atan kathiratan bi iznillah ai so da yawa kam anan kabariya ce so da yawa runduna kaɗan sun yi galba akan runduna masu yawa bi iznillah da iznin Allah runduna kaɗan kamar yadda ya faru kenan a bada kaga sahabban manzon Allah sun dari uku da goma sha nawa da goma sha uku su kuma kafirai su dubu ba hantu amma haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna ɗauke da azumin Ramadana suka tunkaru wannan kafiran kuma suka baje wannan kafiran يجر بحر كنيس فوق صابحة يرمي بموج من الأبطال ملتئم كأنهم في جهود الخيل نقتربا min shiddatil hazmi la min shiddatil huzami ana tuffanta sahabban manzon Allah in ka gansu ba za ka gansu sun yi rafa rafo irin ne jin yunwa ba in ka gansu damar akan dawakai ka da su tsoro ne ya fito daga jigawa kaga babu doro ta tare da tsara sabila da jarumta annabi kuma shine a gaba ya jirru bahra kanifi shine yake ja wato jagorantan wannan runduna fauka sabihatin a burbushin taguwarsa alƙuswa alƙaswa kenan wa aka ce manzo Allah sallallahu ya rusa badar ya rusa ya rusa kafiran badar aka kashe 70 aka kama 70 to aka ce su ma mutanen qalutu adadin su daidai ne da na badar din kuma aka ce a cikin su ne wani yake ce kan min fi'atin qalilatin galabat fi'atan kathiratan bi idnillah amma a wani kaulin kuma aka ce annabi Muhammadu ne ya bada wannan amsar annabi da ya koro bayanin ya koro iskan sai ce to kan miki atin qalilatin ai so da yawa jama'an da ake ganin su kaɗan a ido galabar ce atan kasiratan suka suka yi rinjaye akan jama'a masu yawa bi iznillahi da iznin Allah wallahu ma asabihi Allah ubangiji yana tare da masu haƙuri masu juriya to a ayan da muka shige gaba baya kaɗan a faman lam yata'amuhu fa innahu minni malamai suka ce daga nan aka samo wani hujja daga cikin hujjojin da suke tabbatar da saddu zari'a saddu zari'a dai wadda su mazhaba na Imam Malik suke da wannan fahimta din ma'anan saddu zari'a shine idan aka ce nan iyaka Allah ya hana nan to malaman mawalika a gurinsu dukkan hanyoyin da suka biyo wanda za su kawo ka ta nan wajen inda Allah ya ce an hana to a wajen su bin wannan hanya ma duka haramun ne su suna tilka hududullahi fala taqrabu hali kada ma a zo kusa da dokar ai malaman usul suna ce fa kullu ma yutawassalu bihi ila alwajibi fa huwa wajibun duk abin da ta hanyar sa ake tafiya zuwa ga aikata wajibi shi ma ya zama wajibi me yasa ake yin alula ya zama wajibi sabila da sai an yi alula a yi sallah sai alula ya zama wajibi to haka dukkanin hanyar da kashi za ka bi ka je zuwa ga saban Allah to shi ma wannan hanyar ya zama haramu ka je hanyar tunda Allah ya ce wala taqrabu zina kada ku kusanci zina kaga ba ma ka afka ma zinan bane a'a ka bi hanyar zuwa zinan ma haramun ne dan haka aka ce malaman malikiya wato fahimtar su na saddu zari'a abinda haramun ne to zuwa kusa da shi ma ba ma makaruhi bane shi ma haramun ne sabila da wato da yake cewa wa man lam yata'amuhu fa innahu minni wanda bai ɗanɗani ruwan ba kaga sai ka ɗanɗani ruwa daidai ka ji daɗin ruwa daidai ka shanya ruwa to ɗanɗana shi ma laifi ne ballantana ka sha ballantana ka cika cikin ka da ruwa faman lam yata'amu fa innahu minni illa man ittarafa ghurfatan bi yadihi fasharibu minhu illa qalilan minhum falamma jawazahu huwa wal ladina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bi jalut wa junudihi قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين نعم
ولما برضوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وصدق قدامنا وانصرنا وانصرنا على القوم الكافرين
ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرق علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين آه ولما برزوا لجالوت لو كتن سكي مبارزة سكي تتونا تتو لجالوت فبلا دداما تنقى هنيا طالوت ya faɗa wa jama'ansa ɗari uku da goma sha uku nan. Lallai duk wanda ya yi wani abu na jarinta da bajinta a gun yaƙin nan, to na masa alƙawarin abu biyu, na masa alƙawarin zan aura masa ‘yata, kuma na masa alƙawarin zan raba mulki na biyu na ba shi rabi. To a lokacin annabi Dawudu, alaihi salam, yana da shekara sha biyar, matashi ne. ba a ma kula da cewa shi wani abu bane cikin jama'a dan so da yawa wanda ake ganin shi ba komai bane shine wanda Allah yake mai da shi komai wanda ya kuya shi ya sa wanda suka kuya a hadaran ubangiji suna da yawa ba a san su ba shi ya sa ake so dukkan mutane ka zauna da su salaman salaman salaman wallahi wani kana masa ganin wulakantacce ko wani zai zo gurinka ne bara ne kana masa kallon kaskantacce wallahi inda duniya ya sa a gaba idan ya rantse ma Allah Allah zai ba shi abin da ke nema shi ya zaɓi ya zauna a haka kamar yadda manzon Allah ya ce Allahumma hayyini miskinan wa amitni miskinan wa hshurni fi zumratil masakin yace Allah ka raya ni miskini ka ɗauki rai da ina miskini ka tayar da ni ran kiyama cikin taron miskinai wanda dai ake ganin su ba ko man nan ba dan so da yawa wanda ake masa ganin kaskancacce to ranar alkiyama su ne suke kan darajoji masu girma to annabi dawud dai wato ido ma bai je kansa shi zai iya yin wani abu na tasiri ba shi dai ya ga za a yi yakin ne kawai ya fito ya bugu gashi ba ba amma shirya su cikin sojoji masu jarumtan da za a yi amfani da su ba amma kuma a hannunsa Allah ya ajiye nasara falamma barazuli jaluta lokacin walamma barazuli jaluta lokacin da suka yi mubaraza suka yi fito na fito aka yi aran gama lijaluta da jalu jaluta shine shugaban sojojin amalika din shine jagoran su gaba daya baluta kuma shine shugaban sojojin banu isra'ila din to an yi fito na fito shikenan qalu rabbana afriq alaina sabra wannan wanda a baya Allah ya ce mana su masu haƙurin nan ne yace mana kan min fi'atin qalilatin galabat fi'atan kathiratan bi iznillah wallahu ma'as sabirin to waɗannan masu hakuri din Allah yace qalu rabbana afriq alaina sabara sai suka daɗa ɗaga hannu suka ce ya Allah ka zuba mana hakuri a zuciyarmu ka ba mu sabati kada mu tsorata kada mu juya baya wa sabbit aqdamana Allah ka tabbatar da digadiganmu wansurna alal qaumil kafirina kuma ka taimake mu akan mutanen da suka kafirce mu ayoyinka na'am
فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفصلت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين
فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين آه فهزموهم بإذن الله
Allah ya ce tun da sun roƙe ni sun ce rabbana afrif alaina sabara Allah ka zuba haƙuri a zukatanmu kuma ka tabbatar da digadiganmu to sai Allah ya saka nasara a hannun su mutanen Talut fa hazzamuhum sai suka ruguza suka karya rundunan jaluta bi iznillahi da iznin Allah aka ce lokacin da za a yi baraza tsakanin dalutu tsakanin jalut da mutanen talut talut ya juya ya daɗa nana ta alkawarinsa da ya faɗa na cewa duk wanda ya yi nasara ya yi wani abu na ban mamaki zai ba shi yasta kuma zai raba ƙasansa gida biyu ya ba shi sarautar rabin ƙasan ya sake maimaitawa ya ce don haka waye zai yi mubaraza waye zai yi fito na fito da jalusu aka rasa sai annabi dawud ya ce gani sai ya kalle shi ya ga yaro ne ya ga kuma kuma ma ne baya da wani ƙoshi na alaman jarumta ya mance da kuma a baya shi din ma haka mutanensa suka ce suka ce masa qalu anna yakunu lahu mulku alaina wa nanu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yuta ta'atan min al mal qala inna allaha astafahu alaykum wa zadahu basatan fil ilmi wal jismi wa 'allamahu mimma yasha Allah ya zaɓe shi idan Allah ya zaɓi bawa kawai sai ya karfafa wannan bawan da duk wani abin da baka tunani Allah idan ya riga ya naɗa wannan bawa yace wannan bawan ni na naɗa shi to babu wanda ya sai sunta wannan rawan babu wanda ya sai sunta rawanin Allah da ya nada mu wani bawa ba wanda ya ce kwaci kyautan Allah kabila da kyautan Allah ba kyautan zobe ba ce da zaka ce na fasa Allah baya fasawa shi yasa a kiyaye waliyai a kiyaye duk wanda aka ce wannan mutumi waliyi ne to a yi matukan kokari wajen kiyaye shi kada ka sake harshenka akan bayan Allah ko ka ce kana kare wani ma yanzu wani da dama zai ce yana kare tijaniya ne ya afka ma mazhaban kadiriya da suka wannan yana afkawa cikin waliyan Allah ne ko ko mutum ya ce yana kare kadiriya ya juyo kan wato manya manyan kudubai yana sukan su yana rusa tarikar ta ce shi fa sufi a duniya bai ganin laifin kowa laifin kansa yake ganin shi shi ne ƙetare kansa ba kullum abin da aka jarrabe shi da shi shine yana kallon kansa da laifukan kansa yana ganin duk duniya babu wanda ya kai shi yawan laifuka bai ma daga ido ya ga wani na da laifi ballantana ma ya ga manyan mutane masu daraja ya ce ya ga laifin su na kaza ya ga laifin su na kaza ba kuma duk wanda aka jarrabe shi da cin naman waliyai to kafin ya mutu tun daga duniya sai Allah ya kaskanta shi ranar alkiyama kuma Allah ya nuna masa su wane ne waɗannan waliyan ya nuna musu makaman wa'innan waliyan da ake zagin ya samu mun gode ma Allah subhanahu wataala dukkanin shehunan mu waɗanda su muka rike ba a taba kama su da wani abu na ta'addanci ba ba a taba zargin cewa su nan suna jawo zubar da jini ba hasali ma in ana neman addu'a da roƙon Allah gurin su ake zuwa duk yanda yan siyasa suka kai da karkata gurin su wani lokaci ba su taba daukan addu'a suka kai suka ce ku mana addu'a ba ko suna yin haka za su yi in za su nemi addu'a sai dai su zo wajen manya ce mun zo gare ku mun zo ku yi mana idan kuma aka shafi kan mutum ma inda rabansa shi kenan sai ya zama gwamna kawai ai muna gani idan mu abu ɗaya ke wani maganan ko ba mu fito da shi karar ba mai ganewa yakan gano ko ba haka ba kuma duk wani wanda zai Allah ya bashi mulki ko ko Allah ya bashi dukiya yake ganin dukiyan ta isa ya yi jayayya da waliyan Allah mu an mana karara mun gani mun shaida kuma su ma sun dauki wato da yawansu sun dauki ilimi akan haka da yawansu Allah ya kara maulan mu shi lafiya Allah ya kiyaye mana maulan mu Allah ya kara masa nisan kwana Allah ya ce mana fa hazamuhum bi idnillah sai suka rusa su da izinin Allah. Dawud ya fito, ya sake ce zan zan tunkare shi, Zalut ya mai da shi, ya sake ce waye zai yi mubaraza da Zalut. Annabi Dawud ya sake fitowa, sai ke shi kenan. Ya ce amma me ka shirya da wani jarumta za ka tunkari Zalut. Ya ce akwai lokacin da nake kiwo cikin dabbobi na kura ta zo, da na kama bakin kuran sai da na bara ta gida biyu. yace wannan ba da sai wanne ai kura ba wani abu ne na jarumta ba yace akwai lokacin da zaki ya far mun shi ma da na kama shi sai da na bara shi gida biyu ya sake ce masa ba wannan ba to dama lokacin da Dawud ya fito da niyan zai shiga cikin rundunan yaƙi ya ji duwatsu suna kiransa duwatsun suna ce ka ɗauke mu idan ka ɗauke mu a jikinmu akwai tasiri na nasarar da za a ci a wannan gurin kuma kai za ka ci wannan nasarar sai in ji duwatsun kwaya uku ya zuba a cikin aljihunsa da ya je salutu ya ba shi dokinsa ya ba shi kuma takwabinsa sannan ya ba shi sirkensa ya ce je ka ka tunkare shi har dawudu ya fara tafiya sai ya juyo sai wasu daga banu isra'ila suke ce ya juyo dama ba zai iya ba da ya juyo sai ya sauka akan doki yace shi bai saba fada akan doki ba ya ajiye garkuwa yace ba da garkuwa zai yi ba ya fita daga shi sai tsirkiyarsa sai abin harbi sai duwatsun da suke a jihunsa yana zuwa kuwa da ya ja tunga ya turo dutsen a jihunsa ya je ki jalutu da shi yana jifansa kawai sai ya faɗo magashiyan ya mutu wannan duwatsun duwatsun kwaya uku da ya zuba a jihunta sai ya ga sun shure sun dawo kwaya ɗaya da ya jefe shi da shi sai ga shi nan ya faɗo kawai warwar ya mutu sabila da ya jefe shi ne a cikin kwayan idonsa idon kuma ya fashe sai da ya fita ta ƙeyarsa duka shi kenan wa qatala dawudu jalut annabi dawudu ya kashe jalut wa atahu allahul mulka sai Allah ya bashi alkawari da talut ya masa ba ɗalutu bane ya bashi mulkin Allah ne ya bashi kenan ma'ana duk abin da wani bawa kaga ya zo ya baka to ba shi ne a hakika ya baka ba kanka shagalta ga da da da da asbab kabar al-musabbib asbab shine wanda ya kawo maka kyauta al-musabbib kuma shine Allah da ya bada kyautar to in an kawo maka kyauta kafin ka fara ganin wanda ya kawo kyautar to ka dubi Allah da ya turo shi ya kawo maka kyautar ka fara ce alhamdulillah bayan ka gode ma Allah sai ka gode ma wanda ya kawo din saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man la yashkurun nasa la yashkurun Allah wanda bai gode wa mutane bai gode ma Allah gode wa mutane ma alama ne na godiya ma Allah amma ba a kan ka shagalta da ganin cewa ba dan wanan nan ba da baka samu kazan nan ba wada kan ai asari ne da akwai al-mu'assir al-mu'assir shine Allah wada kan ai sababi ne akwai al-musabbib al-musaddib shine Allah to shikenan Allah ya ce wa ta'u Allahu mulka wannan mulki da dama talutu yace za a baki in ya samu ya samu yayi abun kwazo shikenan Allah sai ya bashi abun sa wal hikmata aka hada masa da annabta wa allamahu mimma yasha Allah kuma ya sanar da shi abubuwan da ya ga dama dai shi an hada masa tsakanin mulki da annabta ɗansa ma Sulaimani ya gaji wannan mulki da annabta da dukiya wannan babban aya ne kada a zaci cewa annabawa wai su ne suke wato da annabawa da waliyai suka zo gajiyayyu mafi yawa ba su da tarin dukiya sai Allah ya tayar da annabi Sulaimanu annabi Sulaimanu mai dukiya ne kuma mai mulki ne tunda shi ya tsibi bulkisu daga masarautansa sai da aka kimfida ma bilkisu kwalta na zinare gwargwadon tafiya mil ashirin da bakwai tana tafiya akan kwaltan zinare ta zo gidansa da ta zo gidansa kuma ta ga wani kawarir wani gilas da aka shimfiɗa wanda in mutum ya saka kafansa zai tsammaci a ruwa zai tsumbula kafansa har tana kokarin ta naɗa kwabrinta ta naɗe wato jautanta kar ya dike da ruwa aka ce mata ba ba ba ba ruwa bane wani kawari ne na gilas da aka shimfiɗa Allah subhanahu wataala ya ba su mulki domin ya nuna ma duniya cewa duk abubuwa yana hannunsa idan ya ga dama zai haɗa ma mutum da annabtan da mulkin da ilimin gaba ɗaya wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha Allah ya sanar da shi abin da ya ga dama na daga ilmoma yana magana da tsuntsaye yakan iya wato karfe yakan mai da karfe ya zamanto ya sarrafa shi ta yanda ya ga dama wa alanna lahul hadida mun mayar masa da karfe kaman tubali na kasa yanda da ka mulmula kasa ka yi wani abu da shi haka yake mulmule yake mulmula karfe ya san'anta shi wani abu da shi Allah ya ce walaula da kullahi nasa nafi'u ya karanta da walaula difa'ullahi nasa ba dan mutane wato wasu sukan tunkuɗa wasu ba lafasadatil ardu da ƙasa ta lalace ma'ana ba dan mutanen da suke da jarumta ba ko ko mutanen da Allah ya zaɓe su a hadararsa ba da duniya ta lalace gaba ɗaya ana nufin muminai wanda suke fitowa su yaƙi ƙarya ba dan yakan ƙarya da suke yi da yakan mushrikai da suke yi ba da duk duniyar shirka ya dada bazuwa a duniya gaba daya wanda wasu malamai sun ce wannan walaula da kullayin nasa ba abahum li ba'din din Allah yana nufin al-abdal ne wanda da su Allah yake tunkuɗe mafiyu da su Allah yake tunkuɗe damuwoyi da su Allah yake saukar da ruwa saboda albarkacin su wanda wannan duka ya tabbata cikin sunna na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai abu ne da ya shafi maganganu na waliyai ba ko kuma manazilu na waliyai manazilu na waliyan ma yana da hujjoji a cikin alkur'ani da manzon Allah amma wasu hujjojin sai wanda ya dakkaka cikin ilimi ke ganowa amma kaman al-abdalu sayyidina rasulullahi ma yayi magana akan al-abdalu dan an rawaita daga sayyidina ali radiyallahu anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam samitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu naji manzon Allah yana cewa innal abdala yaquluna bisham abdalu sun kasance a sham ne ma'anan abdalu wasu waliyai ne da suka canji annabawa su annabawa su ne autazu wato su ne ginshikan da suka rike duniya suke kawo gaskiya zuwa duniya lokacin da aka rufe kofan annabta da zuwan sayyidina rasulullahi sai Allah ya halicci wasu wato mutane masu daraja sunansu al-abdalu ma'ana wanda suka canji waliyan nan wanda suka canji annabawan nan suka gaji annabawan nan sayyidina Ali ibn Abi Talib yace ya ji manzon Allah yace su 40 ne kuma a sham suke guda ashirin da bakwai suna sham guda ashirin da takwas suna iraki a ruwayar sidina ali kenan karrama allahu wajhahu kullama mata minhum rajulun abdala allahu makanahu rajulan duk lokacin da wani ɗaya daga cikin su yayi wafati sai Allah ya tayar da wani a karkashin sa wato bayan sa ba za su kare ba sai duniya ya tsaya yusqa bihim yusqa bihim al-gayth wa yunsar bihim ala al-a'dha ana shayar da ruwa saboda albarkan wa'innan abdalu din ne akan taimaki mutane akan abokan gaba saboda wa'innan al-abdalu din ne wa yusrafu bihim an ahli al-ard bala'an ko kuma wa yasrifu bihim an ahli al-ard bala'an Allah yakan dauka bala'i wa mutanen duniya sabila da waɗannan al-abdalu din ne dan wannan zakarahu tirmidhi imamu tirmidhi ya fito ya fitar da shi haka imam hakim shi ma ya fitar da shi kuma imam suyudi ya kawo lafazin sak da sak a cikin a cikin a cikin al-musnad nasa sannan ibn asakir shi ma ya fitar a cikin al-jami'ul kabir a mujalladi na daya hadisi na dubu daya da ɗari bakwai da arba'in da shida haka dai hadisin yana da salsala da yawa akwai nau'in da muslim ma ya rawaita ko ku a ɗauko ruwayan da aka karɓa daga abu darda abu darda ya ce innal anbiya kanu autadul ard innal anbiya kanu autadul ard annabawa su ne autadu na kasa ma'ana su ne ginshiƙin da suka rike kasa falamman qata'atin nubuwatu lokacin da annabta ta yanke ya zamo babu annabawa din أبدل الله مكانهم قوما من أمة محمد صلى الله عليه وسلم sai Allah ya canje wasu mutane zuwa ga makani na waɗannan annabawan daga al'umman manzon Allah. Yukalu lahumul abdalu ana kiransu da al'abdalu. Ana kiransu da al'abdalu. Lam yafdilun nasa bi kasrati saumin wala salatin. waɗannan abdalun ba su fifici mutane da yawan azumi ko yawan sallah ba walakin bi husnil hulqi wa sidqil wara'i wa husnil niyya sun fi mutane ne saboda kan ɗabi'unsu da kuma gaskiyansu na tsantseni da kuma kyakkyawan niyyansu wa salamatin qalbi da kubutar zuciyarsu li jami'il muslimina ga dukkanin musulmi wan nasihati lahum da kuma nasiha ga musulmi libtigha'i mardatillah domin neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala bi sabrin wa hilmin wa sabr wa lubbin da hakuri da juriya da kuma ƙwazo wa tawadu'i da yin tawadu'u amma fi gairi mazallatin ba gurin da za su kaskantar da kai ba ba su kaskantar da kai su wulakanta kansu amma suna yin tawadu'u irin tawadu'un da mutum zai ji har a zuciyarsa shi din ba komai bane fa hum khulafa'ul anbiya inji abu darda su kalifofin annabawa ne qaumun istafahumullah wasu mutane ne da Allah ya zaɓe su li nafsihi don kansa wastakhlasahum bi ilmihi li nafsihi ya tsamo su da iliminsa domin su zama masu aiki a fadarsa wa hum arba'una siddiqan su siddiqai guda arba'in ne minhum salasuna rajulan a cikinsu akwai maza guda talatin ala misli yaqini ibrahim khalil rahman suna zuciyarsu yana da yaqini irin na annabi ibrahim khalil rahman yadfa'u allah bihim al makariha an ahli al ard Allah yakan tunkuɗe abubuwan da rai baya so na musibu albarkacin waɗannan al'abdalu ɗin wa bihim yumtaruna kuma da al'abdalu ne saboda albarkansu Allah ke saukar da ruwa wa yurzaquna saboda saboda albarkar su ne ake saukar da arziki la yamutu ar-rajul minhum hatta hatta yukawwinu Allah hatta yakunu Allah kad ansha'a man yakhlifuhu babu wanda zai mutu sai Allah ya tayar da wanda zai zama khalifansa a bayansa aka ce shine walau la dafullahi nasa ba da duk wasu mutane da Allah ya zaba saboda albarkacin su Allah ke tun kuɗe sharrin wasu mutane ba to lafasadatil ardu da dukkan ƙasa gaba ɗaya ta halaka ai shine hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna Allah yarfa'u al-azaba biman yusalli min ummati amma la yusalli wa biman yuzakka min ummati amma la yuzakki Allah yana yana yana tunkuɗe azaba ma al'ummansa da wanda suke sallah ga barin wanda ba su sallah ba dan wanda suke sallah ba da wanda ba su sallah sun sha azaba amma sai Allah ke tunkuɗe musu yake tunkuɗe musu azaba koko hadisi manzo Allah da ke cewa inna inna lillahi mala'ikatun tunadi Allah na da wasu mala'ikun mala'ikun suna shela suna kira kulli kullu yaumi kowane rana abinda suke kira shine suna ce laula ubadul rukka ba dadin bayin Allah masu yawan ruku'i ba wa atfalun rudda da jirajirai wanda ake shayar da su wa baha'imun rutta da kuma dabbobi wanda suke ciwo a makiyaya la subba alaikumul azabu sabba da an zubo muku da azaba zubawa to ma'ana wasu al'umma dan su Allah ke tunkuɗe azaba ga wasu al'umma kaga kuwa babu wanda ake mana danki kamar manzon Allah tunda kusancin su da Allah ne zai sa Allah ya tunkuɗe wani abin sabila da su to babu wanda ke da kusancin da annabi yake da shi zuwa ga Allah ta'ala to Allah ya ba mu sa'a za mu tsaya a nan abin da muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi da kure Allah ya fi mana za mu karanta tambaya ɗaya zuwa biyu saboda lokacin ya tafi kuma na ga ga babban bakonmu ya zo daga albarka rediyo a malam ibrahim suwito muna maka maraba da zuwa kuma muna godiya gare ku gaba ɗaya tun daga kan mg da md da dukkanin sauran jagorori na yada labarai na gidan da kuma dukkanin member wanda dai mun san da gudumawanku da kokarinku ake yada wannan da'awa da ake yi Allah ya saka muku da alkhairi kuma Allah ya karfafe ku ya biya muku bukatunku kuma mutane a ko ina suna muku addu'an alkhairi Allah ya saka muku da alkhairi daban da kai malam Ibrahim mun gode da ziyara mun gode sosai mun gode
Assalamu alaikum da fatan malam ya sharuwa lafiya. Wai na hukunci wanda yake ikirarin cewa shi masoyin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama amma gari da waye bai wa annabi salati hukuncin wanda zai ce shi masoyin annabi ne baya salati ai wannan ikrari ne ina ga kuri ne ko ba haka ba kuri ne wani ne ya zo wai wai wai yana yana a, a azumin nan yana dirza wuka a wuyansa ashe wukan ba- baya kai ta wuyansa yana ce sai shi kauran mata sai shi kaza sai shi kaza sai suka kama shi suka kwantar da shi suka ce bari mu yanka ka mu tabbatar da tabbatan kai kauran ne ko ba kai kaura ba sai ya kama ihu wai dan Allah ya hakuri ga ma naira ɗari uku da ya samu a rike wallahi ƙarya ne shi ba kaura ba ne to duk wanda zai ce shi masoyin manzon Allah ne kuma ba ya salati ai ina ganin wannan wannan da'awa ne ko ka so jummai baka je gidansu ba ka so jummai baka ambace ta ba duk wanda ka so shi zaka ambace shi al muhabbatu dawamu dhikr soyayya shine kana yawan ambaton wanda kake so to in dai kana son annabi to yawan ambaton ka ma shi zai tabbatar da kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka masoyin annabi na gaskiya baya rabuwa da yin salati wa manzon Allah na'am lokaci yayi abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada ko da lokacin da zamu amsa yanka abinda muka yi na kure Allah ya fi mana Allah ya kara mana kusanci da manzon Allah Allah ya fi mana kurakuranmu mu shekul islami Allah ya kara masa lafiya Allah ya kiyaye mana shi sallawan inda Allah ya kara masa lafiya Allah ya yi masa cutar da ke damunsa Allah ya bashi nasara akan abokan gabansa limamin mu na masallaci Allah ya saka masa baban mu ladanin wannan masallaci Allah ya saka musu kwamitin wannan masallaci duka Allah ya saka muku da alkhairi wanda suka bada taimako don gudanar da wannan karatu a da ake sakawa a albarka rediyo Allah ya biya musu bukatunsu Allah ya biya musu bukatunsu Allah ya biya musu bukatunsu haka wanda ya dauki nauyin ashafa da ake sakawa karfe tara da rabi zuwa goma da rabi malam yarima Allah ya saka masa da alkhairi kowa duk wanda ya bada wani abu ko da naira ɗaya ne ko ko mutum ya ji daɗi sabila da abin da ake yaɗawa na ƙaunar manzon Allah Allah ya biya ma kowa bukata الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد من فاته ما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته